نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيرقى وتم صفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دير دليه دود أربعين بقي wanda ya dace da a talatin daidai haka ne ko? ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram na dillatil ahkam muna cikin kitabul jihadi da yayin zuba mukali shiwa mun tsaya a hadisin waye maka tsaya وعن أبي عبيدة بن الجراح عن كرباري سرق أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه الله يقال مسير ده waiwace ce da kara ko wanda ya barwai shi tana tana su tana ziza haka وعن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه عن كربو دقى أبو عبيدة ابن الجراح قال إتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا yujiru alal muslimina yana amintarwa akan musulmi ba'dhum sashen musulmi sashen musulmi yana bada aminci akan musulmi shine ma'anar hadisi ma'ana wani sashe na musulmi yana iya ba wani wanda ba musulmi ba aminci ya shigo cikin musulmi wanda shi ba musulmi bane ma'ana wani yana iya zuwa daga wani gari wanda ba garin musulunci bane ya zo garin musulmi da sunan wa da sunan wani daga cikin musulmi cewa shi ya ba shi aminci ya shigo garin shine ma'anar wannan hadisi yujiru alal muslimina ba'dhum yana bada amana akan musulmi sashen musulmi akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ritar da wannan hadisi wa Ahmad da kuma Imamu Ahmad wa fi isnadihi da'f akwai rauni a cikin isnadin shi mana kowa cikin musulmi yana iya ba wanda ba musulmi ba aminci shigo garin musulmi kuna ganewa kamar misali tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana yaki tsakaninsu to mutum ɗaya cikin waɗanda ba ake yakin da su waɗanda ba musulmi ba yana iya shigowa garin musulmin da suke yaƙi da su saboda wani cikin musulmi shi ya aika ya zo kuna ganewa shi ne abin da ake ne shi ya kira shi ya ce bai gani nan ba mu shiri tsakanin ƙasanmu da ƙasanku amma gani nan zan shigo ƙasa don Allah ina so in shigo ƙasan nan da izininka sai ce ba matsala ka shigo bari je in tarbo ka sai tarbo shi aka ce kai wannan ba musulmi bane daga ina kake sai ce a ni na bashi amince zo yana da wata bukata garin mu shine ma'anan wannan ya halitta amma na hadisin wa fi isnadi dhafun akwai rauni a cikin isnadin shi saboda hadisin al-Hajjaj ibn Arfani cikin shi isnadin shi akwai wannan mutunan wanda rauni ke gare shi ba a karban hadisin shi wali tayalisi yi malam tayalisi yana da riwaya a tayalisi nan yana da gungume mai littafi da ake ce ma musnad sunansu dai da abu dauda bambanci dai shi sunan suleiman bin dawud ko dawud ibn suleiman ibn dawud sunan shi kenan kusan sunansu na kama kuma ya riga bukari rasuwa da kusan shekara hamsin da ɗaya tsakanin ya da bukari ya rasu shekara ta ɗari biyu ko dai da hudu ko da biyar ikon bukari kaga hamsin da shidda ya rasu wadaka ko da ya ma rasu bukari duka baya wace shekara takwas a duniya yana ɗan ƙarami wadda bukari bai daɗe duniya ba ma bukari daga shekara kusan sattin ce duniya ko sattin ko ba daya wannan yana da littafi da ake ce ma musulun katon littafi ne yana daga cikin malaman ma bukari yana da riwaya min hadisa amr ibn al-as daga hadisa amr dan al-as yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace yujiru alal muslimina yana ba musulmi aminci adinahu mana yana wakiltar musulmi ya ba da aminci ga wanda ba musulmi ba adinahu mafi kaskancinsu mana wanda shi ba kowa bane cikin kasa ba shugaban kasa bane ba mataimakin shugaban kasa ba ba minista ba ba gwamna ba ba mai gari ba kawai talaka ne daga cikin talakawan garin musulmi to shi ma yana iya ba wanda ba musulmi ba amana ya zo mi ya zo garin musulmi ya biya bukata kuma ya koma garinsu ba wai sai babban mutum ba wancan hadisi ya ce babu hunko yanzu kuma wannan ya kara hiddo abin cewa adinahum wannan hadisi ne ingantacci wa fi sahihaini kuma ya zo a cikin sahihain an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda zimmatul muslimina wahida alkawarin musulmi amanan musulmi amintarwar musulmi duk guda ɗaya ce ma'ana tun daga shugaban ƙasa tun daga sarkin musulmi har wanda baya da matsayin komi a cikin ƙasa a wurin ba da amana ga wanda ba musulmi ba duk ɗaya ne idan wanda baya da matsayin komi ya ba wanda ba musulmi ba amince shigo garin musulmi kamar shugaban ƙasa ne ya bada duk ɗaya ne shine ma'anan wahida duk guda ɗaya ce yas'a biha adnahum mafi karancinsu yana iya tashi da wannan aikin ya bada aminci ga wanda ba musulmi bai shigo garin musulmi wannan hadisin mun yi shi can bayan ba kuma ce ba zada ibn majah ibn majah ya kara min waje na aka daga wata huska ta daban wa yujiru alaihim aqsahum yana bada kariya akan su aqsahum mafi nisan su mafi daukaka suka daraja mana babba kamar shugaban kasa kamar gwamna kamar minista da sauransu kamar sarki waɗannan su ne na ƙurya-ƙurya a cikin ƙasa to su ma suna iya yi wafi sai aini ya zo a cikin sayani min hadisi ummi hani daga hadisin ummi hani ummi hani din nan ƴan uwarsa na halici sunanta fatima ko kuma sunanta hindu malamai sun sabani wurin wurin sunanta to daga hadisinta manzala ya ce kad ajarna lalle mun yarda da man ajarti ko kuma mun ba da amincin wanda kika ba aminci duk wanda kika amintar da shi to mun ba shi aminci me yasa manzala ya gaya mata wannan magana wasu mutane guda biyu ne daga cikin surukanta wanda ba musulmi ba suka zo madina sai ta gaya masa yadda ali sai sannan ali ya ce a tunda ba musulmi ba ne ba su shigowa ba su shigo sai ta ruga da gudu ta ce ma nabi sallallahu alaihi sallama ɗan uwana sayyidina ali na gaya mai cewa na yi wasu bakin mutane guda biyu daga cikin dangin mijina ya ce a kas su shigo ba ni da incin in ba su izini yaya manzala ya ce kad ajarna man ajarci lala ya ce mun ba da aminci ga wanda kika ba aminci ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam yace abinda kika yi yayi saboda haka babu wani abu ki kyale shi waɗannan hadisai gaba daya dukkan suna nuni akan ingancin amintatta wanda ba musulmi ba amintarwar ta zamanto daga dukkan wani musulmi namiji ko mace ɗa ko bawa an baya izini ko ba ba shi izini ba duk ya halitta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce adnahu yujiru alal muslimina adnahum yana bada amana akan musulmi adnahum mafi karancin su to kaga wannan ya shafi duk wani wanda baya da wata daraja wanda ba a kallon shi da wani matsayi to tunda shi ma aka karbi nashi ballantana wanda ke sama gare shi kaga shi yafi dacewa kenan to saboda haka wannan hadisan duka suna nuna cewa wanda wanda wato baya da matsayi da wanda ke da matsayi wurin ba da amana ga wanda ba musulmi bai zanna ko ya zo ya wata bukata garin musulmi duk ɗaya ne da namiji da mace da yaro da babba ko kuma da namiji da mace da dukkan musulmi gaba ɗaya da mai matsayi da wanda baya da matsayi da wanda an baya izini ya bada amanan da wanda ba ba shi izini ba duk ɗaya ne to hukuncin su guda ɗaya kuna ganewa ku duka ada mace saboda ga mace manzo Allah ya ce kada ajarna mana ajarti yawm muhani wasu malamai suka ce a banda mace mace sai in shugaba ya ta gaya mai ya ba ta izini kamar yadda ita ma ummu hane ta to ita ummu hane manzala ya ce mata kada ajarna mana ajarti saboda mi saboda ta kai kara ta ce sayyidina ali ya hana mana da bata kai kara ba da abin yayi to saura ta kenan ko mace ta bada kariya ga wani daga cikin mutane wanda ba musulmi bai shigo garin musulmi ya kawo kaya sai da ko wata bukatar shi ko ganin wani dan wanshi mara lafiya ko dai wata bukata daga cikin bukatu to ya halitta wannan idan ana cikin rayuwa irin wadda ana rayuwa ta ɗarɗar tsakanin ƙasar musulmi da wadda ba musulmi ba ana fada ne ana kashe juna wannan hukunci yake zawa Allah ya sa mu dace wa an umara an karba hadisi daga Umar radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu lalle shi yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ukhrijanna al-yahuda wan-nasara lalle sai na fitar da yahudawa da nasarawa min jaziratil arab daga jazirar larabawa daga yankin tsibirin larabawa muna ganewa ku? to ina ke ce mace tsibirin larabawa ina ne jaziratul arab ha ba mu taba ganin wannan kalmar jaziratul arab ba ha menene ma'anarta ha menene ma'anan jaziratul arab ha ina fara na fassara na ce yankin laraba to kuma ka ƙari ce man daular laraba ana nan da yake nan sai ka ce mani daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga madina zuwa ina Palestine shi kare banda Makka akwai na akwai Yaman da ina kuma ha kam ka tahi nisa ka ka ka hita daga yankin Laraba ka shiga wata duniya daban ma ka Hmm? Saudiya ita kare tun daga misira har saudiya banda misira misira ba ta cewa da inda teku ta kewaye na ake ce mai jazirar tilarab daga jidda har zuwa wajen iraq daga nan kudanci wajen yaman har zuwa ina har zuwa arewaci kusan sham wajen tekun sham wannan wurin shi ake ce mai jazirar tilarab kenan makka madina jidda ta'if da sun shiga ciki in kai gabas can garuruwan saudiya da ke gabas siriya har zuwa iyakata iyaka ta iraq inda nan ma akwai teku haka in kai nan wajen har zuwa wajen su bahrain duk wurin ake ce ma jaziratul arab ba dukkan laraba suke laraba ba waɗannan su libi su aljeri su tunisi su murtani duk ba a ce masu jaziratul arab su misra duk ba su ciki su jordan duk ba su ciki su palestine duk ba su ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ukhrijanna al-yahuda wan nasara lalle sai na kori yahudawa da nasarawa min jaziratul arab daga yankin larabawa hatta la ad'a har sai na kai bazan bar kowa ya rayu cikin waɗannan yankin na larabawa ba illa musliman sai musulmi kawai rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi a wata riwaya manzo Allah ya ce la in ishtu ila qabilin lalle in na rayu zuwa baɗi to kore su zani sai Allah ta'ala ya samu zala sallallahu alaihi wasallam kahin lokacin Allah mai cikawa a wata riwa Abdullahi da Abbas ya ce manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya a wurin rasoshi da abubuwa guda uku cikin su akwai cewa ku kori mushrikai daga yankin Larabawa ku kore su daga wurin a wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashtami dinani fi jaziratil arab addini biyu ba zai haɗu ba a cikin yankin laraba ba musulunci da yahudanci musulunci da ainihi nasaranci ko maguzanci ɗayan biyu ne ko dai a yi wancan ko a yi musulunci to saraka wannan hadisi ko waɗannan hadisai gaba ɗaya suna nuna wajabcin korar duk wanda yake da addinin da ba na musulunci ba daga yankin larabawa duk wanda ba da addini in dai ba musulunci ba ne to a kore shi ita can wurin masu wannan addini ba abin da ya dace da yankin larabawa sai wa sai musulunci kawai shi kadai ya dace wanda shi ne addinin Allah kuma shi ne addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba a cewa dole sai ka musulunta amma ka hita daga wurin kaje can kai shirmanka Allah ya samu dace wa anhu an karbo dai har yau daga sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kale yace kanat amwalu banin nadir dukiyoyin banin nadir banin nadir din nan wata kabila ce babba daga cikin kabilun lara abin nan yahudawa muna ganewa ko kabila ce mai girma cikin kabilan yahudawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sulhu da su lokacin da manzo Allah ya zo Madina da ya baro Makka radda ya zo Madina cikin abubuwa masu muhimmanci da manzo Allah mai da hankali gare su yace a zo a sasanta Yahudawan nan suna rayuwa ne kusan kusan Madina haka ana wata unguwa ce ta Madina ta su can suna rayuwa su nan kuma Laraba na rayuwa manzo Allah yace to tunda ana zanna wuri guda daya da su da musulmi duk ɗaya suke inda Allah ya zo yi sulhu da su sallallahu alaihi wasallama sulhun da aka yi akan cewa kasu yaki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kasu taimaki wani ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka yi kenan cewa da su da kuma musulmin Madina mutanen Madina da al'umma guda ɗaya ce yadda mutanen Madina ke da haƙi kan a cikin garin Madina su ma Yahuda suna da da abin da ya samu musulmi na alheri ya same su da abin da ya samu musulmi na rishin dadi ya samu da abin da ya samu yahudawa ya samu suwa ya samu musulmi mai dadi da mara dadi duk za a haɗu a sha dadi tare kuma a sha wahala tare to abin da manzo Allah ya kulla tare da su kenan to suna da dukiyoyi suna da gidaje suna da gonaki na dabino a wajen Madina shi kenan ga yarjejeniya da aka yi da su sai suka warware alkawarin da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi kenan shugabansu wanda ake ce makabu ibn al-ashraf sai ya hau abin hawa da shi da waɗansu mutane su arba'in suka tai makka su yi sasanci su yi abin nan haɗin gwiwa da ƙawance da su da mutanen makka a kansu yaƙi manzan Allah abin da manzan Allah ya ce kasu yarda su yi an bar su zanna su yi ta addininsu na yahudancinsu amma kasu yarda hada baki da su a yaƙi musulmi sai suka warware wannan bayan yaƙin badar da kusan wata shida wannan abu ya faru suka je suka zuga Qurayshawa cewa ai wannan wada da kuka yi na Badar yanzu za mu ƙara kama muku ai wani yakin ku kashe su gaba daya almi manzo Allah ya musu sallallahu banda kyautata miya musu annaban da ya bar ku korayu a cikin garin Madina saboda tun kakanni da uwaye nan kuke zanne bai kore ku ba yace ku zo ku yi addinin ku ba tilas wanda ya ga dama ya shigo addinin shi ya shigo in bai ga dama kuma ya ci gaba da rayuwar shi kuma yace da ku da mutanen Madina garin Madina duk ɗaya kuke duk ɗan gari ne kowa yana da haƙƙi da Yahudu ba abin da za ka mai ka burge shi tun da can ma haka suke to shikenan akan wannan sulhun ake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi wurin su har sai da manzo Allah ya kulla alƙawari da su cewa idan wani daga cikin musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba in an ce a biya diya to da mu da ku za mu haɗu mu haɗa diyan a biya saboda wuri guda muke zane haka kuma naku in ya kashe wani mutum aka ce sai an biya diya za mu kama muku a biya diyan ku ba da rabi mu ba da rabi riba ka gani zuwa musulmi amma manzo Allah ya musu irin wannan mu'amala mai kyau to shikenan sai aka yi katari an kashe wato wasu mutane guda biyu wasu mutane guda biyu wani cikin musulmi ya kashe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su yace to cikin yarjejeniyar da muka yi da ku ga maganar diya ta taso wani daga cikin mu ya je ya yi aika aika ya kashe wasu mutane diya za a biya ku kawo suka ce masha Allah wa aida ba haka aka kulla to bari mu je mu dawo zauna nan wurin kamar nan wurin sai aka ce zanna na ya rasulullah manzo Allah yana tare da wasu sahabbai aka yi zanne wanda ya tayi ya gaya masa sai ce to ga dama wata zo manzo Allah ya shigo garin mu mu samu gungume man duci mu tullo mai mu kashe shi aka yi ta shawara wane ne wanda za ya ɗaukar dutsen ya leko ta katanga ya je homai shi wani ya ce shi zaye ana nan ana nan suna ta kokarin an do an taya doko dutsen da za a je huwa sai wahayi ya zo manzala cewa ga abin da suka shirya sai manzala ce ya ce masabai bari in je in biya bukata na in dawo bai gaya masu ba sai ya gaya masu fada za a yi ya ce ku jira ni nan bari in je zan je in biya ta bukata manzala kawai sai ya je madina sahabbai suka ga shiru shiru shiru shiru Allah yanzu bai dawo ba sai aka gaya masu wani ya zo ya gaya masu ya ce ya game da manzo Allah za a shiga Madina ba a suka ce to ba lafiya ke kuma sai suka tashi suka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tarbe manzo Allah manzo Allah ya ce ga abin da suka yi saboda haka kowa ya shirya dauko kayan yaki yaki za a yi da su inda sun warware alkawari ba su da alkawari manzo Allah ya dawo sai ya same su sun shige cikin gidaje sirri saboda mi ko da suka leko da dutsen suka ga manzo Allah bayanan suka ce to an gaya mashi kaga sun sani annabin gaskiya ne ba sai ku bi shi ba suka ce an gaya mai abin da muke suka ce wallahi fada za a yi kuma sai gashi ba dare ba sai suka ji hayaniyar mutane an taho da dawaki da sauran abubuwa aka taho kasa aka taho za a yaƙa su suka rihe gidajensu suka ce ba a shiga Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare tsawon kwana shida wurin ana ta babatawa ana ta yi ana ta yi har da suka ga dai ba sarki sai Allah suka ce to shikenan sun yarda abinda aka yi musu daidai ne sun saba alkawari to a bar su da Allah su tashi daga nan wurin yana sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace to ba matsala ai kore su to shine malam wato shine hadisin sayyidina Umar yake ganin cewa dukiyoyin banin Nadir din nan wannan kabilan banin Nadir sune wanda Allah ya saukar da suratul hashr tana bayanin da abin da ya faru din nan wanda na gayyace yace kanat abwalu banin Nadir dukiyoyin banin Nadir sun kasance mimma afa Allahu ala rasuli daga cikin abin da Allah ta'ala ya yi kyauta da shi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muna gane ku afa'a dukiya ce da Allah yake ba manzan Allah ta kafare ba tare da an yi yaƙi ba abinda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na dukiyar kafare ba tare da hada ba so da ba ya hada da su ba sun rai gidajensu sun yi budewa aka yi masu takunkumi tsawon kwana shidda suka ke yi takwa da suka gade ba sarki sai Allah suka ce to sun yarda sun ba da kai bori ya hau sun daga hannuwan suka ce to shike a bar su amma su kwashe kayan su manzo Allah ya ce a za ku ne kwashe abin da za ku yi yawa kawai to shine suka fita suka bar garin wasu suka ta yi azri'at wasu suka ta yi ariha wasu suka ta yi wajen shamu duk suka wace mimma lam yujif alaihi almuslimuna daga cikin abinda musulmi ba su tai wurin wannan dukiyar ba bi khailin da dawaki ba wala rikabin ko raƙumma ba muna ganewa kamar yadda Allah ya ce ma fa Allahu ala rasuli minhu fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha' والله على كل شيء قدير to shine mimma lam yujif yu ijabu shine tafiya da sauri ko kuma abinda ake ni da tafiya da tafiya kawai ma'ana musulmi kasa suka tayi daga madina zuwa gidajen banin nadir domin ya fada da su saboda ba nisa mil biyu ne tsakanin garin madina da ainihin garin yahudayen da suke zaune banin nadir mil biyu ne mil biyu shine kamar kilomitar biyu da rabi haka da yanzu ta gaba nisa ko a mutanen da ko mutanen yanzu ba nisa kamar daga wata unguwa ce ka ta wata unguwa shi yasa ba a hau dawaki ba ba hau raƙuma ba babu nisa tafiya mai nisa ya take hau raƙuma da dawaki ko to shine ma'anar wannan mimma lam yujif alayhi almuslimuna daga cikin dukiyar da musulmi ba su hau akan ta da doki ba ko kuma raƙumma ba fa kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan sai ta zamanto wato ga nabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai wannan dukiyar ta yace shi kadai fa kana yunfiqu haka Allah ya ce ma fa Allahu ala rasuli minhum fama aujaftum alaihi min khairin wala rikab abinda Allah ya ba manzo Allah kyautar shi to ba ku hau dawaki ba ba ku hau raƙuma kuka tafi ba kenan kaga Allah cewa waye ba manzo ya bada waccan ta gaba kuma sai ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi can sai Allah ya bayani yadda za a yi da ita walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin amma wannan ta manzo Allah ce shi kadai wa kana yunfiqu ala ali sai manzo Allah ya kasance yana ci da iyalin shi nafaqata sanatin ciyarwa ta shekara mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dukiya yake ci da gidan shi a tsawon shekara daya ko ya sawo masa abinci ya aje masu wanda za ya masa shekara abin da yake nuna halaccin sayan abinci ka aje ma iyalinka ko na wata kamar yadda kowa ya saba galibi dai na wata ne na wata biyu na wata uku na wata hudu har zuwa shekara ya halitta ka sa abinci ka ji mai iyalinka ba rishin dogaro da Allah bane cikar dogaro da Allah ne sai malamai suna cewa abincin shekara ya halitta ka sayi shi a lokacin wadatar shi in lokacin karancin shi ne to kamata ya ka sayi na 'yan kwanaki ko na 'yan watanni ko na wata ma daya saboda in kowa ya ce ya sai na shekara kaga abinci karewa zai wanda ba ya sai sai dai kullun ya sai sai ya rasa in kuma ya same shi zai same shi da mi da tsada to saboda haka ya halitta mutane su sai abinci lokacin da ga yanan baje baje ko ina ko ina akwai shi kuma yana da sauki to ya halitta duk wanda yake da wadata ya sai abinci ya ajiye na shekara guda daya saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna ashe wasu lokuta ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake samun kanshi a cikin rishin wadata ba kullum bane wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ka same shi yana da abinci kamar haka yana da wadata ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya sai abincin shekara an aje ba wai aje shi yake baya ba kowa ba duk mai bukata in yazo ba shi aiki kayan shekaran ba abincin da ya kare shi ya bada iyalin shi su bada yana nan ya bada in ba nan ba su bada in su in yazo suka bashi labari sun bada sai ya ce Allah ya saka muku da alheri a ce abin abinda kuka bada shine namu wannan da muka ajiya ba namu bane wannan da za a ci ne a rabu da shi nan duniya amma wancan lahira za ka tarda abinka zala bai mai iyalin shawada zai ta wada suna ta raba suna ta bata abinci bai saboda shi shugaban halitta ne sai kuma mabiyi ne dole kai ta wada wa ma baqiya dogaran ku da shi ba iri ɗaya bane kana yau ka kawai ka tsara ta haka za a yin ta kuma ka yi imani da haka nan haka za a tsayawa kuma kana ganin dai abin da ake samun nan haka za a tsayawa ya sa ba ka so a taba kayanka ka sau buhun shinkawa rana ya ce ka ga ya yi rabi a sai ka fara fada bannan shi ake komi a ce Allah ya sadaka ake da shi makwabtan nan dai muke biyu wadda ta ɗan sallamu kwana biyu ba su yi abin jau sai mu imam ba su sai ce to daga yawa zan gare mai gida bar ma mutane annabi baya hakan kaga wannan sunnan ba kowa yake koyi da ita ba wama baqiya abin da ya rage kuma bayan ya tanada abincin shekara ya jalu manzala yana son yashi fil qura'i a cikin kawahuwa alqura wato kawahuwa ana nihin wato dawaki manzo Allah yana son ya shiga dawaki waɗanda aka tanada na baitul mal waɗanda ake kiyan su saboda mita ya wurin jihadi wa silah da kuma sayan makamai da amfani da makamai saura abin da ya rage to nan manzo Allah yake son ya shi na wannan dukiyar da Allah ya bashi uddatan fi sabilillahi azza wa jalla dan tanadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace hadisi na gaba la yace wa mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda yace ghazawna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khaybar min yakin khaybar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asabna fiha ghanaman sai muka samu wato dabbobi a ciki da yawa fa qasama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'ifatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba mu wani bangare nasu na wannan dabbobin da muka samu wajala baqiyata fil maghnami saura kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya su a cikin ganima mana wannan cikin abin da muka yi bayanin shi ne rana ta yau na yi nayi ƙari da ake ba mayaka waɗanda suka yi yaƙi ƙarin da ake ba su to nan manzo Allah tun kayan araba ya ba su sa'annan kuma in an koma gida aka zanna in za a raba kuma sai a raba ba kowa raban shi kuna ganewa ku? da wannan hadisin kamata yi a same yi can cikin waɗanta hadisan da makaranta rana ya tewa don mai riga mun baro bayanin su kuma yanzu ga an ƙara maimaitawa wani abu rafi in qal an karba hadisi daga abu rafi allah ya ƙara masu yarda yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la akhisu bil ahdi lalle ni ba ni ta da yarjejeniya ba tare da na sanar ba ba ni warware alkawari kaji annabi sallallahu alaihi wasallam bai warware alkawari domin warware alkawari dabi'an mutanen banza ce alama ce daga cikin alamomin munafici idan ahada ghadara idan yayi alkawari sai yaudara zaka musulmi dabi'a ke gare shi ta kwarai ta cika alkawari ta sanin ya kamata saboda me saboda haka annabin sheki idan kayi alkawari ka cika idan bayan kayi alkawari kaga baka ya cika kana iya kiran mutuna ka gaya mashi cewa alkawarin nan ba zai iya cika ba da Allah ya hakuri don ma kai zo yi ta neman ka kai kuma kai ta ɓoyo kawai shi kenan haka ake yi an yi kuma ba yawa ba shi kenan ba wala ahbisu rusula kuma ba ni tsare jakadodi waɗanda aka aiko mana daga wani gari ko wata ƙasa muna ganewa ku mara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarjejeniya da mutane ta wata ɗaya ka ai faɗa to manzo Allah ba zai tada ba in yayi alkawari zu zai cika musu duk da ba musulmi bane domin yana koya musu dabi'a ta kwarai ne sa'annan kuma an aiko mai jakadu daga wata ƙasa ko daga wani gari wanda ba musulmi ba su kawo mai sako ko da sakon ba da daɗi manzo Allah bai rike su bai rike waɗannan jakadodin waɗanda aka aiko mai ya ce tun da an aiko mai muguwan magana to ba ba ka komawa gida manzo Allah bai haka sai ya maida maka jawabi kuma ya miƙa ma kai da ka kawo sakon ya ce je ka maida saboda shi ma wannan baya da kyawu tsare jakadori baya da kyawu domin mai kamar shigo shigo ba zirhi ne kamar shi ka ce shigo garinka sai da yazo kuma sai ka damge shi wannan baya da kyawu don haka hadisi yana nuna mamu wato a kiyaye alkawari da kuma cika alkawari ko da ga kafiri ne ko da kafiri kai alkawari ka cika ko da kafiri kai alkawari baka cika ba sai Allah ya tambaye ka ba ko kafiri ne mai zagin Allah tunda har kai alkawari da shi shikenan inna la da kana mas'ula alkawari abin tambaya ne sai Allah ya tambaye ka kai alkawari da wani baka cika ba saboda me to haka mu bar wasa da alkawari cika shi babbar dabi'a ce cika shi yana ƙara samu ta samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk alkawarin da kai to ka cika shi kakka yarda ka zamanto mai saba alkawari Allah ya kiyaye wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karba hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yace ayyuma ayyuma qaryatin kowane gari ataitumuha kuka je wannan garin fa qamtum fiya sai kuka tsaya a cikin wannan garin kuka samu ganima a cikin wannan garin fa samu kun fiya to rabon ku a cikin wannan garin yake muna ganewa ku duk garin da kwaje ba na ba a yi fada ba ba a ma'ana mutanen garin ba bada da su ba gudu suka yi suka tere ko suka suka daga hannuwansu ko yi karhinsu to rabon ku na cikin wannan garin za a ba ku abinda aka samu nasu za a raba a ba ku muna ganewa ku wa ayyuma qaryatin kuma duk garin da asatillahu wa rasulahu mutanen garin suka saba ma Allah suka saba ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama fa inna khumsaha lillahi wa rasulihi lalle khumsun wannan garin da aka samu dukiya a cikin shi to ainihi na Allah ne da manzon shi kamar yadda Allah ya faɗa wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil thumma hiya lakum sa'annan kuma ita ta ku ci ba na saura kuma sai a raba muku idan aka hidda ɗaya daga cikin biyar na Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallama da dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da marayu da talakawa da miskinai da dan hanya to shikenan sauran kashi hudu kuma sai a raba ma waɗanda suka je yaki shine ma'anan wannan rawahu muslim wa muslim ya rawaito shi wa ana abdurrahman rabi wa ana abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها للي النبي صلى الله عليه وسلم يا كربيتا يعني ينا نبن الجزية kowajentarun to shi din dai ne babu abin nan babu jizya ne ko wal hudna ban karanta shi ba ko to babu jizyati wal hudnati baban da yake bayanin jizya da kuma hudna menene jizya ha me yake ce ma jizya danji ba shampoo wani nau'i ne na ta lanhu haraji wani nau'i ne nata a sangam duk wani nau'i ne na jizya jizya ana kiranta da sunan jizya saboda tana isa wanda ya bada ta ta kare mai jinin shi haka shi ma yanku haka lambo yake haka sangam take tana isa an ka bada ta ka shiga da akuyarka kara ko? yawa kuma duk wanda ya biya wanko a gaba a rihi mai shago ko ba gaba ne duk wanda ya biya ko ya zuba wani abu to ba za a rihi mai shago ba shi sa ake ce mata jizya jizya saboda daga kalmar ijiza'i ne ta isa ma'ana ta ishi wanda ba musulmi ba a tsare mai rayuwar shi ka a taba saboda mi abin da ya dauke nauyi ya bada yana badawa wal hudna ita kuma hudna ita ce sasanci tsagaita yaki da ake tsakanin musulmi da kafirai yake ce ma hudna tsagaita wannan wadadin na wani lokaci sananne ce to mu tsaya mu bar fada wata daya ko a tsaida kamar yanda ake tsakanin me tsakanin Falastinawa da da Isra'il a ce a ɗan tsagaita kwana ɗai saboda a shiga da abinci a bawa. Yahudawa tsinanni ne, Allah tsine musu albarka. Ana tsagaita wannan ba, cikin awa ɗai ko awa bi sun yarda, wanda ma suka te kan abincin sai su halbe su ma gaba ɗaya. Wanda suka te kan abincin ko magani ga waɗanda aka shima ciwo ko kuma waɗanda suke da yunwa ko kishirwa su ma sai su halbe su gaba ɗaya abincin ma sai su kunna mai wuta ko su halbe shi da wani misal gaba ɗaya diyawa tsaye lalace kai yahudu ta wannan shi ake ce mahudu na tsaye da yaƙi na wani lokaci sananne da hukuncin su ne za mu gani a nan malayi tsara abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akada lalle manzo Allah ya karbe ta yani jizya yana nufin jizya min majusi hajara daga majusawan hajar majusu sune waɗanda suke bauta ma wuta wannan Allah ya faɗe su so da cikin Qur'ani wal majusa والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد su ne masu bauta ma wuta daga cikin aƙidar su cewa Allah biyu ne akwai Allah da yake halittar alheri akwai Allah da yake halittar sharri akwai Allah mai halittar haske akwai Allah mai halittar duhu cikin aƙidar su kenan amma babban abin su shine wuta suke bauta ma su ake ce ma majus irin wanda za ka gani cikin fina-finan indiya ga wuta nan ana ana mata haka ana ana wuta ce a kunna ta kuma ana yi ana kara ta katta mutu ba ta mutuwa ba bari ta mutu to ita ake ce ma su ake ce ma majus hajar kuma wani gari ne daga cikin garuruwa waɗanda suke bahrain akwai wata ƙasa da ake ce ma bahrain daga cikin ƙasashen larabawa da suke nan wajen haka to gari ne wancan lokacin ma shine babban garin yankin shine headquarter shine asima mana shine capital din majusawa na wancan lokacin to manzo Allah ya karbi jizya daga hannunsu tare da cewa su ba halil kitabu bane ba yahudu bane ba nasara bane majusa ne yan gargajiya ne ba su da addini mana addinin su bai sauka daga sama ba addini ne na kirkira kawai رواه البخاري امام البخاري يرويته شي وله طريق yana da hanya fil muwatta cikin muwatta fi anqita a cikin ta akwai yankewa muna ganewa ko akwai inqita'i tsakanin wadawa imam imam shafi ya rawaito shi daga ibn shihab cewa ya iso mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi jizya daga majusawan bahrain imam al-bayat ya ce ibn shahabin ya karbo wannan hadisin ne daga ibn al-musayyib shi kuma ibn al-musayyib hadisin shi inda mursali ne karbabbe ne saboda girman shi da matsayin shi mala shine inqitain dake cikin wannan hadisi ma'ana dai hadisi dalili ne akan mai halaccin karban jizya daga majusu waɗanda ba ahlul kitabi ba wallahu ta'ala alam wanda muka faɗi dai da Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yi mana Allah ka samu gyara na'am ko tambayi da yawa ko ai sai da ishirin ake kira ko ko an canza ai da saura saura minti uku
hukuncin malami na makaranta haka da addokokin islamiyya da ba yaro kashi hayyaci mai ciwo kuma ayyakai a wa'ace gwamnatin bangaren iko a kasa sai wannan hukuncin ya yi yana tambaya a hukuncin malamin makaranta islamiyya ya ba yaro kashi ko makaranta allo ayi shi mai ciwo kuma gwamnati ta shigo ciki ta tsaye da malamin tambayar da yake yi ya halitta malami ya ba almajirin shi kashi hayyar shi mai ciwo musulunci dama can bai halatta ladabi ba ga wanda ba mai shugabanci ba ya ladabtar da wanda yake ladabtarwa hayyar shi mai ciwo ba bugu na ladabtarwa bugu ne ake yi wanda ba mai fasa shiki ba za a bige shi amma ka yarda fasa mai jiki ba yana zai da za ka samu ana tarbka yaro ba hatsika jikinka ta zanki tashi kamar ba mutum ba a ya halitta halarta da shi a bige shi amma cewa ake barban gaira mubarrihi bugu wanda yake uba ba zai bigi dan shi ba bugun da zai cutar da shi ba kaga ai aikin ya zama biyu ya yi rishin hankali kuma an bige shi kuma an koma ana shi shi kaga an yi ba a yi ba kenan shi yasa musulunci bai yarda a yi bugu wanda zai fasa ko matarka ba ba yarda ka ba ta kashi kaga matarka ce karkashin ka take ba yarda ka ba ta kashin da zai hofushe mata jiki ba musulunci yadda ranka ya bace to kakka yarda ka bige ta amma kakka bige ta bugun da zai fasa mata jiki ce gaji ne yana ta zuba kaga aiki ya same ka kai ta ai ta rubuto ma ordinance kuma ga ta kwance ba sai an kama mata aiki kuma kana ta kashin kuɗi a gani kuma daga baya ka zo kana da Allah ta yi haƙuri wallahi baka sa abin zuɗo tun kayan a yi haka to ka a fara saboda haka baya da kyau amma dai ba hana a yi bugu ba a bige su amma ka a bige su bugun da za ya fasa masa jiki ta abin ya tada hankalin mutane
tana al'ada mijinta sai ne ya bukace ko ta gadon ta gyara mai gare sai ta rufe shi ta ce to wannan laifi da ta yi ya kamata ta yi don Allah ya rufe sai da tuba a tana jinin al'ada sai mijinta ya neme ya neme ta ya matsa ita kuma sai ta yarda da jinin akai to wai wannan abin da ta bada da yardar ta aka yi ya za ta sai ta nemi Allah ya gafarta mata kuma hadisi ya zo cewa duk wanda yayi alhali ana jinin al'ada to yi sadaka da dinari ko kuma rabin dinari ba wai an halatta ba ne in ya kama an yi sabon Allah ne to horo ne tara ce aka ma mutum ba kamar yadda na ji wani na waɗi ba wai hadisin ƙarya ne wai an ba mutane dama su yi wani ma ya taɓa jin hadisin ba haka nan ba ne tara ce ba ya haramun ne an hana haramun ne ba yi Allah tara ce wala taqrabuna taqrabu to in ya an kama ai abin nan ya kama an yi to sai ai tara sai ka bada dinari daya dinarin na daya kudi ne da yawa fa sun kawo wajen jika 200 da wani abu dinari guda ta kawo wajen jika 210 saboda haka sai ta bada wannan kudin ko kuma tunda an zo da riwaya ko rabi to sai ta bada jika 100 da nawa akalla ta bada jika 100 in kuma babu dama rayuwar yaya ake yin tabari magana jikka da ito sai a ta roƙon Allah gafara ka a ƙara komawa shi ma da shi tunda tunda ta bada haɗin kai in ta kiyaye ba yadda za a yi shi su haɗu su bada in suna iya in babu hali kuma kuma kan mutum ya ce yana da hali ai kudin ba ba saya bane don ma bare ta yi a sabon Allah ne ba da kyau Na'am. To a kira lokaci yau.
eh kudin baban shi ya dauka
Iko ya sata. kudin babanka ba naka bane kudin babanka na ne ba naka bane in ka dauka ba da izinin shi ba sai ka biya to bai biya ba har mahaifin ya rasu to ya ne zai sai ya biya sai ya maido su na magada ne da hada shi ciki in bai maido ba kuma sai a lissafa mai abin da ya dauka an zo wurin gado sai a yanki haka za a yi na'am wanda yake tambaya ce wannan salati ne na annabi sallallahu alaihi wasallam irin irin shi wanda ya ba da tasiri ga rayuwa ko ko yawan yin salati da da san wanda tasiri ke ba da ga rayuwa
ko yana tambaya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin tasiri yake cikin rayuwa abu ne da Allah ya ce a yi ba babban tasirin shi kenan kayi aiki da umarnin Allah Allah ya ce kai kuma kayi shi kenan wannan kada ya ishe ka In ka zama bawan Allah mai biyayya ga Allah Allah ya ce kai salati kai kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tasirin da yake yana yaye bakin ciki yana yaye damuwa kuma yana sa Allah ya biya maka bukatarka tasirin shi yawa gare shi wanda ya ce kan wakili da wani suka haɗa sufi suka ɗaura aure kuma ba tare da shi ba wai auren ya yi
wai idan wali da wakili waliyan amarya da wakilin ango suka haɗu suka ɗaura aure su bi ba tare da shaidu ba ko yayi to shi addinin musulunci kullun yana diba al'adar mutane in ba ta saba ba addini ba mai kyawu wadda mutane suka yi a kanta to sai musulunci ya barta a matsayin kamar ita ma addini ce ana aure mutum bi kawai ana yi tun da ba a ke nan ba bai ba su kadai ba su daura aure yadda ake yi din nan a ga mutane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linun nikaha ku sanar da cewa ana aure amma mutum biyu su ba suka gaya ba alinu ku sanar ina zo a yi gaban mutane kowa ya san cewa wani ya auri wanci kenan ma kai ku biyu ya sani za ka shaidan nan dole sai an yi ta na'am cewa wai musulunci ya yarda mutum ya ya ya ce mace shi ba ta shi mace a wata ce ya ya hinta ta daga cikin yan shi dan saboda ta ɗauki ciki ba daidai ba
wako musulunci ya yarda da mutum ya hidda ɗiyan shi daga cikin abin nan ɗiyan shi saboda ta yi cikin banza musulunci bai yarda ba kayi kayi kayi kayi ko kuma kayi sakaci sakenka ne ko kuma da ba gudun lokaci kayi kayi Allah ta'ala ne ya jarrabe ta da abin ba za ka kore ta ba ba za ka ce ba ta cikin iyalinka ba domin cikin shaidi ba kafirci ba ne ba ita daga addini ba ne ɗabi'a ce dai muguwa hali ne mugu daga cikin mugayen halaye saboda haka in ka kore ta za ta ƙara wani fa ka buda mata hanya kenan amma sai ka yi nazari me yasa ta yi sai ka tara wannan abin nan gaba ba wani abu ba ne wanda kakka ji nauyi ka ta ci- ka ta ganin cewa da inda ganka yake kallo ɗayan ka ta ci shi runguma kaddara za ka yi bayan da za ka yi ba ka koranta ka jawo ta ga jiki ka yi tunanin mima ya kai ta ga wannan mugun aiki sakacinka ne a sake- sake kai ka bar ta tana ta jin daɗi tana abin da ta ga dama har ta je ta yi ko koya ne aka yi kai kamata eh, ka samo maganin wannan abin da ta faɗa a cikin shi amma an ka kora ba magani ba ne in ta je ta ƙara wani fa yanzu kaga ka bar ta gidanka ya yi sauƙi da ka kore ta sauran ka kore ta ka ba ta ‘yanci ta ji ta abin da ta ga dama ba kaga yanzu laihinka ma ya ƙara ƙaruwa ke saboda haka musulunci bai yarda ka kore ɗanka ba ka ce ba ɗanka ba ne ba ruwanka da shi ya kuri za ka yi bahaushe ya ce hannunka baya baya baya baya lalacewa ka yi mi ka yanke shi saboda haka naka naka ne sai ka yi hakuri shari'a ta Allah ce na'am tambaya ta ƙarshe ba ta da yace wai yana so ya gama na wannan hadisi na sanna Allah sanna Allah
hadisin man samma'a samma Allahu bihi duk wanda yayi dan aji to Allah zai sa ajin shine ma'anar shi duk wanda yayi ibada dan a san yayi to Allah zai sa mutane su san yayin yawa duk kuma wanda ya dawo a gani shi ma Allah zai gwada ma mutane kai ibada dan mutane su ga kana ibada to Allah zai sa mutane su ta kallon ka baka da lada wurin Allah ko mutane sun ji kai ba shikenan ba sai su baka lada in suna iyawa ma'ana hadisin kenan na'am na'am menene hukuncin mutumin da aka baya a jiya kuri sai ga wani abu na saye saye bai kamata ba ba za ka saye ba sai ka gaya ma wanda ya baka a jiya kudin nan in kuma ka saye wahala karewa za ta yi kankata abinda aka samu layi ne ba naka bane ba naka bane ajiya daga baka ajiya suka sai wani abu za ka din riba gaba ɗaya sai ka tattara ka bashi a dukewa ce ce shi bai sa ka cewa da Allah ashe mani su inda yana son sai ce da Allah ka age su kuma in ka ga wani in kana tsoron kasa lalace to sai wani abu to duk bai baka cewa aje mani ka adana mana su in ka san ba ka yi aje su saboda kana tsoron kanka zage kallon su kana tabawa to sai ka ce wallahi ba ni yawa rike abinka to da tsoro nake kanka zo neman su ba ni da su a ba mutum aje kuɗi din ya bude akwati yana ganin su ga su nan ya kirga ya kirga ya ga suna nan kuma ba dama ya taba kuma shi ba ya da saboda haka kenan in ba ka iyawa kana tsoron tabawa ka ce bari ka sai wani abu to ka gaya mishi in ya baka izini shi ke nan bai baka izini ba kuma sai ka yaje mai kudi in ko baka gaya mashi ba to riba ba taka ba ci ta ci na'am me ma'anar tsayali shi suna ne ba sunan mutum ba ne ka taba tambayin me ma'anar turmizi ko nasa'i bayalisi ma'anar shi daga bayalisa ne bayalisa kuma shi ne wato irin wannan malallabin na malam shi ake ce ma bayalis wannan rawani da ake lullabawa irin na larabawan saudiya kasar larabawan saudiya ba su daura rawani na yanzu na da suna yi kuma na ɗaura shi ne sunna kamar yadda wannan na lullaba nan ba za ka taɓa ganin ɗan sudan da shi ba ta yadda za ka ga mutanen sudan ya lullaba rawani sai dai ya ɗaura ko shugaban ƙasa rawani yake babba kamar limamin juma'a da ka ga mutum sudan da ya lullaba rawani to ba ne ba ɗan ƙasa ba ne kamar rigar saudiya ce in ka ganta sudan ga mutum to ba ne ba ɗan ƙasa ba ne wannan dai jallabiya irin wannan ba su sata kamar shi ma dan saudiya an kagan shi da jallabiyar sudan to bako ne su larabawa ka suke kowa ya rike na shi mu ne ba ruwanmu nan al'adun kowa na nan tare da mu to fayalisa wannan rawani da ake lullaba shi ake ce ma fayalisa kenan an dangana shi ne zuwa gare shi na'am yana musu kujera na karatun alkurani sai ya kawo daidai wurin sujera wai sabka za yi sujera koko a ita sujera suna ce in ka yi ka yi daidai ma ba ka yi ba ka ci gaba da karatunka ba ka yi laifi ba amma dai ana son a yi ta tara kamata ya yi tsohonmu babanmu lokacin yana karatu ko gida musu kujera da takara sai mu ga muna yan yara mu sani sai mu ga ya sauka ya kai goshi kasa ya taso to haka ake in san samu ne ka sauka kai in kuma ba kai ba ba laihi bane Allah ya sa mu dace akwai wata nan assalamu rahmatullah
Thank you. ya shiga cikin ya mu dai ko yayi kamar dai me shafa da ko zai shafa yayi ya ce wai wanda ya tashi tsakiyar dare kamar karfe uku da rabi ya yi shafa'i da wutiri ko ya yi kiyamun laili ko ya yi shi ma kiyamun laili ne duk sallar dare kiyamun laili ce saboda haka ya yi in ka yi dama ana yin kiyamun laili ne saboda mi saboda shafa'in da wutiri ko shi yasa don haka yi karshe sai an yi shi kaga duk shi ya kawo wannan kiyamun laili saboda haka in sun samu ne dai ka gabatar da raka ko biyu sannan ka kawo shi ko ka gabatar da raka hudu ka kawo shi kaga kayi bakwai hada shi ko kuma ka yi hudu ka kawo shi kaga ka samu sha ɗaya ke in sun samu ne amma in ka tsaya gare shi kawai kai yayi shi ma za ka samu ladar kiyamun lai Allah ya samu dace shi kenan ha to akwai bara addu'a kan wata bukata ta alheri Allah ya biya akwai wadanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai babayi ga yanan mahaifiyar shi tana likita ba ta da lafiya dama dai ta yi shekaru ba ta lafiya to shekaran jiya kuma an ƙara mira ta likita Allah ya ba ta lafiya akwai kanina shi ma alhaji nafi'u da matar shi ba ta da lafiya kusan wata ɗaya da wani abu ciwon ba sai kara karuwa yake yi Allah ya bata lafiya dukkan marasa lafiya da basu da lafiya Allah ya basu lafiya suna nan tare da mu ko suna gida ko suna jiya suna likita Allah ya basu lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ba mu arziki da wadata Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka daidai da karhin mu ya Allah daidai da tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka damunan nan da ta fara da kyawu Allah ka sa ta yi haka ma ya Allah Allah ka sa kyawun ta yi haka ya Allah Allah ka nuna mana karshen ta lafiya ya Allah Allah waɗanda ba su da wurin zama Allah ka ba su ya Allah waɗanda gidajen su na shirin zubewa ya Allah ka ba su abin gyara su ya Allah waɗanda sun zube ba samu dama ba ya Allah ka ba su dama gyara gidajen su ya Allah Allah ka yi roƙon ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah ka ƙara mu musulmi haɗin kai da san juna ya Allah Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka watsa su ya Allah ka watsa taron su da karfin su ya Allah Allah ka ƙara mana imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yafe mana zanuban mu ya Allah Allah ka shayi mana wayan mu Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala ya Allah a cikin kasan nan tamu ya Allah Allah ka raba mana tsadar rayuwa da wahalar ta ya Allah Allah ka raba raba mu da tsadar rayuwa da wahalarta ya Allah Allah ka raba mu da tsadar rayuwa da wahalarta ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da suke ya Allah Allah ka kare mana lafiyar su ya Allah Allah ka kare mana lafiyar su ya Allah Allah ka kare su daga halalan yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah duk wani kwantan bona da za mu ya Allah ka tona asirin shi ya Allah Allah ka sa kai kai koma kan mu sheke ya Allah waɗanda suka shirya musu makarkashi ya Allah ka sa abin ya koma gare su ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayin talaka ya Allah ka kara musu tunanin taimaka ma talaka ya Allah Allah ka kara musu yin adalci ga talakawa ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi suna yi ne domin talaka ya Allah domin ya amfani talaka ya Allah duk wani matsi da ake gani daga wurin sa ya Allah ka kawo mana saukin shi ya Allah Allah ka kawo mana saukin shi ya Allah Allah ka sa su gane cewa lalle ya kamata su sauƙaƙa mu talaka ya Allah Allah ka sa su gane cewa lalle talaka yana cikin wani mawuyacin hali ya Allah Allah ka sa su kama ya Allah kawo saukin abin ya Allah Allah ka taimaka mana ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah matasan ma Allah ka shirya mana su ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah ƴan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah duk wata wahala da suke wama da ita ta bangaren kasuwancin su ya Allah ka kawo musu saukin ta ya Allah Allah ka kawo musu karshen ta ya Allah talaka da yake faɗi ka tashi yadda za ya rayuwa Allah ka kawo mai saukin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mashi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mai ya Allah Allah ka shafi mana hawayen mu ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba da na alkhairi gurace guracen mu na alkhairi Allah ka samu cin musu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين